الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فيهك السلام عليكم ورحمة الله بركم تهتوا أيوة أصبر tara ga watan safar wata na biyu a shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan hijira wanda ya daidai da sha tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da biyar miladiya don ci gaba da karatun littafinmu na at-tuhfatu saniya wanda yake sharhi ne na al'ajirumiya wannan kuma shine darasi na arba'in da hudu na idan ba a manta ba abu na karshe da makaranta shine albadal ko mun karasa shi kuwa to mun karasa shi za mu tashi akan adadul mansubat al-mansubat ko bismillah eh akwai tambaya kuma yi tamrinat ba hmm? za mu tashi kan tamrinat kenan to karanta mu ji tamrinat bismillahir rahmanir rahim tamrinat ميز أنواع البدل الواردة في الجمل الآتية سرتني أخلاق محمد جارنا رأيت السفينة شراعها بشرتني أختي فاطمة بمجيء أبي أعجبتني الحديقة أزهارها حالني الأسد زفيره شربت ماء عسلا ذهبت إلى البيت المسجد ركبت القطار الفرس
wato a nan abin da yake so ka tantance wato nau'i na badal da ke cikin waɗannan jumal ɗin huwa ata bi jumalin muta'addida kullu jumlatun minha tatadammanu nawa'an min anwa'il badal المذكورة في الكتاب وقد ذكرنا أن للبدل أربعة أنواع النوع الأول بدل الكل من الكل والنوع الثاني بدل البعض من الكل والنوع الثالث بدل الشمال ثم بدل الغلط فهو يريد منك أن تميز بين هذه الأنواع من البدل في هذه الجمل الجملة الأولى سرتني أخلاق كالك محمد سرتني أخلاق خالك محمد duk ɗaya ne duk ɗaya ne in yace sarnalli akhlaqu muhammadin jarina ko sarnalli akhlaqu kalika muhammadin duk ɗaya ne kowanne dai abin da ake so shine an samu badal illa ya kan ridu an natabayyan huna ma huwa naw'ul badal fi hadhihi al-jumla sarratni akhlaqu khaliqa khalika muhammad farko dai ina badal din sannan ko ma huwa naw'uhu badal din shine me jarina to me badal ne na me na muhammad يا يعني بدل الكل من الكل جميل جدا رأيت السفينة شراعها رأيت السفينة شراعها لفظا شراع بالعين وتشين يد جرجل وانك كيتا تلكو يد كيتا تلكو شين شراعها كيتا ورتد تلكو شنا رأيت السفينة شراعها إنا بدل لنا تجيب a'a shi ne mutum ɗaya rika magana shira'a shi ne badal din ayyu nau min anwa'il badal بدل البعض من الكل يعني تريد أن تقول تريد أن تقول أن الشراء بعض من السفينة هل هذا صحيح؟ أبدا هذا ليس بصحيح نعم بدل الشمال هذا بدل الشمال هذا بدل استعمال جميل بش na'am a kira yadda suke shiga cikin ruwan kenan aha basharatni ukhti fatimatu bimaji'i abi basharatni أختي فاطمة بمجيء أبي أين البدل في هذه الجملة ثم ما نره نعم إيه فاطمة شنو بدل أختي أي نوع من أنواع البدل إيه بنجبة كيف بدأوا ما تكي بدل الكل من الكل بدل الكل من الكل أعجبتني الحديقة أزهارها نعم بدل الاشتمال جميل جدا هالني الأسد زئيره هالني الأسد za'iruhu wato abin da muke so ku tantance badal din sannan ku faɗi nau'in sa na'am za'ir shine badal eh ayu naw'un min anwa'il badal badal al-ihtimal لأنه يشتمل على الزئير جميل شربت ماء شربت ماء عسلا شربت ماء عسلا نعم عسلا شنو بدل أي نوع أي نوع من أنواع البدل ها أه؟ جميل بدل الغلط شربت ماء عسلا ذهبت إلى البيت المسجد ذهبت إلى البيت المسجد نعم المسجد شنو بدل أي نوع من أنواع البدل بدل الغلط ركبت القطار الفرس نعم الفرس أها بدل الغلط جميل انتهينا من هذا ضع في كل مكان من الأمكنة الخالية بدلا مناسبا واضبطه بالشكل ضع في كل مكان من الأمكنة الخالية بدلا مناسبا واضبطه بالشكل أقول لدي بلي إن باب قومي yake son ka cike wurin ta hanyar sanya badal din da ya dace sannan kuma ka yi wasa ne na farko akramtu ikhwataka dash dash wa kabirahum akramtu ikhwataka dash dash wa kabirahum me za ka fa'a a wajen jamil رأيت إخوتك صغيرهم وكبيرهم جاء الحجاج دش دش ومشاتهم ومشاتهم نعم ركابهم ومشاتهم هكذا مشي ركابهم ايه ايه ركبانهم ومشاتهم ركبانهم ومشاتهم جميل wato waɗanda suke kan haye da kan dabbobi da kuma waɗanda suke wato ainihin a tafiya ƙasa ihtarim jami'a ahlik ihtarim jami'a ahlika dash dash wa nisa'ahum رجالهم ونساءهم ايه رجالي saboda me zamu ce rijali to ai ba badal na ahal bane badal ne na jami'a ahli mudaf ilayhi ne ka gane ihtarim jami'a ahlika an gane ko رجالهم ونساءهم جميل اجتمعت كلمة الأمة دش دش وشيبها وشيبها نعم ايه kai wasu da yadda zamu ji istama'at kalimatul ummati waye zai karanta da wasu wannan wasu da ya yi ban ji mun sosai ba subhanu ha wa shibuha shubbanuha wa shibuha shubban wato ana furta kalmar ne ta hanyar shadda akan ba shubban jam'in na shaf shubbanuha wa shibuha to yanzu shubbanuha wa shibuha wato ban ma zamu kenan saboda me zamu ban ma akan shubban din eh wato ijtama'at kalimatul umma shubbanuha wa shibuha ma'ana shubban badal ne na kalima wato ijtama'at kalima ijtama'at shubbanul umma wa shibuha ko ko badal ne na umma badal ne na kalima to shikenan shubbanuha wa shibuha ضع في كل مكان من الأمكنة الخالية بدلا مطابقا مناسبا لفظ شيب جمعي ليه ليه مفرد دنسا أشيب أشيب شيني مفرد دنسا أنغانيكو ضع في كل كلمة من ضع في كل مكان من الأمكنة الخالية بدلا مطابقا مناسبا واضبطه بالشكل wato duk inda babu komai ka sanya badal wanda zai dace mutabaq wanda zai mutabaka da abin ma'ana idan almubdal din ya zanto jam'i to shi ma badal din ya zanto jam'i in ya zanto mufradi haka in ya zanto musanna haka abin da yake nufi kenan in ya zanto muzakkar shi ma haka in ya zanto ma'annas shi ma haka shine ma'ana an tafabuk mutabaqa bayna al-badal wal mudal minhu huwa hiya an yajtami'a fi al-ifrad wa at-tathnith wal jam' wa fi at-tadhkir wa at-ta'nis shine at-tafabuk munasiban wanda zai dace kuma ta fuskar ma'ana kaga mutabiq daban da munasib na yi muku bayanin mutabiq dan kar wani ya dauka daidai yake da me munasib التطابق شيني يعني أن تستوي الكلمتان في الإفراد والتذكير والتثنية في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث ina fata an fahimta karka ce ra'aitu hindan jamilan jamilan din akwai tafabuk bainahu wa bain hind sai dai me jamilatan hatta yahsul at-tafabuk bain al-badali wal mubdali minhu kun gane ko badalan mutabiqan munasiban wadbuthu bishakli sai ce kana amirul mu'minina kaza kaza misalan lil adali kana amirul mu'minina misalan lil adali me zan sa a wajen nam a'a kana amirul mu'minina umaru misalan lil adali haka zamu ce me yace ka sa mu lura ba a fi kulli makanin min al-amkin sakatiya badalan mutabikan badal da zai mutabaka ko wato al-mubdal minhu ya riga ya wuce kana amirul mu'minina misalan lil haka ne abin da ka faɗa kana amirul mu'minina umaru sai zanto umaru badal ne na me na amirul mu'minina huwa mutabaq wa huwa yutabiquhu kana amirul mu'minina umaru misalan lil adli jamil jiddan اشتهر خليفة النبي صلى الله عليه وسلم دش دش دش برقة القلب aha na jinka har ka daga murya idan mutum ba daga murya ba za mu ji waje eh me yasa kake kake jin tsoro wai mutum ne koyi larabci ko da jin tsoro ba zai yi ba kenan karanta za ka sai istara khalifatun nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr bi rikatil qalb istara khalifatun nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr bi rikatil qalb kaga Abu Bakr shine badal na me na khalifa rikatil qalb shine taushin zuciya wato mutum da mai taushin zuciya sai na Abu Bakr يسر الحاكم دش دش دش أن ترقى أمته يسر الحاكم دش دش دش أن ترقى أمته تو ما بدل أمنا وانا بدل زامسة المطابق والمناسب نعم يسر الحاكم العادل أن ترقى ummatu dan mu zama ta hakimu abin da ya faɗa shine da ya sanu al-hakima al-adila an tarka ummatuhu al-hakim dan ana aiki ne wa fa'ulan bihi mansub an tarka wannan jumlar ita ce fa'il din yana faranta masa rai me yake faranta masa rai al'umma ta daukaka daukakuwar al'umma shine fa'il hakim shine wa fa'ulan bihi mansub kun gane safara akhi ila iskandariya safara akhi ila iskandariya aha سافر أخي أحمد إلى الإسكندرية جميل ضع في كل مكان من الأمثلة الخالية بدل احتمال مناسبا واضبطه بالشكل a nan abin da yake tantance maka lalle badal istimar za ka kawo wanda ya dace sannan kai wasali kuma raqatni hadiqatu darika to sai ka kawo badal istimal wanda yake munasib raqatni hadiqatu darika wato gonar gidanka ta kayatar da ni shine raqatni ta kayatar da ni me za mu ce me za mu faɗa azharuha azharuha yayi badal istimal ne wannan ko badal istimal ne raqatni hadiqatu darika azharuha kai yace kuma raqatni hadiqatu darika nasimuha iskan da yake kadawa ko a'jabani al-ustazu a'jabani al-ustazu na jin wannan yana da araha na ga mutane sun daga hamza na'am ci gaba أعجبني الأستاذ صوته wannan badal istimal ne bayanuhu badal istimal ne shi ma an gane ko wasiqtu bi sadiqika wasiqtu bi sadiqika me ina jinka eh eh a ai badal istimal ake so ka kawo badal istimar yanzu idan ka ce muhammad ya zama badal kullu min kullu kenan na'am ina jin kawala wa siktu bi sadiqika amanatihi ko sidiqihi duk yayi wa siktu bi sadiqika amanatihi wa siktu bi sadiqika sidiqihi duk yayi فرحت بهذا الطالب فرحت بهذا الطالب مثل اجتهاده ياي فرحت بهذا الطالب اجتهاده فرحت بهذا الطالب ذكائه جميل احببت محمدا احببت محمدا اها اه sai dai ka ce wara'ahu ba za ka ce wara'ihi ba wato ai badal yana bin mubdal minhu kenan tunda an ce muhammadan irin wasu da aka kenan shi zaka yakan ahabbtu muhammadan wara'ahu ahabbtu muhammadan khuluquhu duk yayi an gane ko arabitu khalidan arabitu khalidan arabitu khalidan eh أمانته رضيت خالدا أمانته جميل ضع في كل مكان من الأمكنة الخالية مبدلا منه مناسبا واضبطه بالشكل ثم بين نوع البدل nan aiki biyu za ka yi wato a madadin ka sa badal nan za ka samu badalin minhu ne kuma lallai ya zama ya dace kuma ka yi masa wasali sannan kuma ka bayyana nau'in badal din wani iri ne an fahimta ko nafa'ani dash dash dash ilmuhu nafa'ani dash dash ilmuhu nafa'ani nafa'ani ustazu ilmuhu to ya zama ayyu nau'i min wal badal huna eh badal istimal ishtaraitu dash dash nisfaha ishtaraitu nisfaha ishtaraitu min nisfaha ishtaraitu dara nisfaha yayi daidai ishtaraitu dara nisfaha ayyu nau'i min anwa' al badal eh ashi shi fa ake tafi بدل البعض من الكل domin alhadika shi ne kul din badal din ga ganin suke badal ba'd min al-kull jamil um zarani dash dash dash muhammadu zarani zarani akhi muhammad ya zama ayyuna min wa'il badal zarani akhi muhammad wani nau'i ne na badal eh ku kyale shi fara بدل بعض من الكل wato muhammad labi ne na badal kullu min badal kullu min kullu na'am inna dash dash dash abaka a in dash dash abaka tukrimhu تفلح إن دش دش دش أباك تكرمه تفلح طب wannan kuma me za mu sa na'am in tuti abaka tukrimhu tuflih haka ne haka za mu faɗa haka za ka faɗa karka tsorata daidai ne ka faɗa karka tsorata daidai ne ka faɗa shaqatni dash dash dash azharuha shaqatni azharuha yau au ne mun na badan da kace in tukrim abaka tukrimhu tuflih in tutai kai in tutai abaka tukrimhu tuflih ayu nau min anwa'il badal badal kulli min al-kulli domin afa'a din ita ce al-ikram ko kuma al-ikram ba'd min al-ta'a wato da ta'a da al-ikram wanne yafi fadi fadin su daya ko kuma wani yafi wani fadi da'a da karam da'a ta fadi haka sai dai ya zanto ba'd min al-kulli kenan نعم تسي شاقتني أزهارها شاقتني دش دش أزهارها نعم شاقتني الحديقة أزهارها أي نوع من أنواع البدل الاشتمال بدل الاشتمال رحلت رحلة طويلة ركبت فيها دش دش سيارة رحلت رحلة طويلة ركبت فيها دش دش دش سيارة نعم ركبت فيها قطارا سيارة أي نوع من أنواع البدل بدل الغلط جميل جدا بدل الغلط الحمد لله من قام تمارين دي شنو eh shaqatni ta bani sha'awa shine shaqatni ta burge ni ko ta ba qayatarwa shine na faɗa ai raqatni alhadiqatu azharuha mhm na'am ban shi ne na faɗa kana ina abin da ya baka sha'awa ko burge ka da shi da raqab duk kusan ma'anar su daya sai dai at-tashwiq abin da zai sa maka wata walwala a zuci idan ka ganshi ya burge ka yawanci at-tashwiq ya shafi al-hiss kamar da ka shiga gonar kanshin kayan marmari da ke cikinta ko kadawar iska da ka shaƙe shi ko kanshin furanni shine ya burge ka amma yawanci raƙat ne ganin abin da ka gani da idan ka ne ya burge ka don a taswiq abin da yake mahsus ne ba manzur ba yani la yunzaru ilayhi ina fata an fahimta wallahu alam akwai dai kusancin ma'ana tsakankanin su malam waye kake da suna wa masama kace kace shira'aha an ce maka fulafulai na sama shira'a a cikin wani littafi da dalilin mutala wani littafi ne to za mu duba mu gani za mu duba mu gani ka binciko mana kalmar a kama shira bil ayn fadama dan kar wani duba ta da alhamza da alhamza ci gaba
عدد المنصوبات وأمثلتها قال منصوبات الأسماء عدد المنصوبات وأمثلتها كما أمثلتها sai haɗin ya koma zuwa game idan matambayi ya tambaye ka lafazin ha zai koma zuwa gawa to kuma sai ka ce amsalati
وأمثلتها يوى عدد المنصوبات وأمثلتها أه.
قال منصوبات الأسماء المنصوبات خمسة عشر وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجل والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل جميل ولم يكون منصوبات منصوبات يعني الكلمات التي تستحق النصب الكلمات التي تستحق النصب سواء كان كان هذا النصب ظاهرا او مقدرا لانه قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا duk kalmar da ta cancanta a yi mata nasba ita yake so ya magana a nan gurin sawa'un nasbar ta zahiri ce ko kuma za a yi mata nasba ce ta kaddarawa an fahimta ko sannan kuma nasba din nan ta zahiri hal hiya من علامات النسب الأصلية أو من علامات النسب الفرعية كما سبق ذكره في فيما بعد فيما آه من قبل ده كسيش منصوبات قبائل شابيرني نفلكو المفعول به نبي المصدر نأخو ذلك الزمان حد يزوى كرسي زي زوى يجيس دي بيان يتمي أقول ينصب الاسم إذا وقع في موقع من خمسة من خمسة عشر من خمسة عشر موقعا tun daga ثلاثة عشر har zuwa تسعة عشر gaba ɗaya maftuhul juz'ain ne mabnun ala fathi juz'ai eh mabnun ala fathi juz'ai
وسنتكلم على كل واحد من هذه المواقع في باب في باب يخصه على النحو الذي سلكناه في ابواب المرفوعات ونضرب لها منها ونضرب لها ها هنا الامثله لقصد البيان والايضاح.
أبن دي ينصب الاسم اذا وقع في موقع من خمسة عشر موقعا. في سنة أكن يمس نصبا إذا يفاق a ɗaya daga cikin wurare sha biyar wata na takallamu ala kulli wahidin min hadhihi al-mawaqi za mu magana akan kowane ɗaya cikin waɗannan wurare sha biyar fi babi ya kusuhu a babi da zai shafi kowanne to ala nahwu alladhi salaknahu a bisa ga tsarin da muka bi ta kanshi fi abwabil marfu'at lokacin da muka yi bayanin marfu'at ka san marfu'at bayan abu tisa dunkule sai musu babi babi ya dauki fa'ili a matsayin babi ne na fa'ili ya dauki mubtada wal khabar a matsayin babi mai zaman kansa yayi sai yayi sai har zuwa karshe an gane ko to haka waɗannan zai zo dauke su dai dai kowanne ya bashi fasali ya dauki mafa'ulan bihi ya bashi fasali ya ba ya dauki zarfin zaman da zarfin makami ba su fasali hal tamyiz duk ya ba kowanne fasalin sa mai cin gashin kansa sai dai a nan gurin nadribu laha ha huna al-amsilata bi qasd al-bayan wal idah anan zamu buga misalai akan waɗannan wurare sha biyar kawai dan bayani da fito da abu fili amma sharhin kowanne zai zo ne a cikin babin sa shi kadai zai dauki na farko mu je
أن يقع مفعولا به نحو نوحا من قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا وتطير بسكين دليل أن سبع أن يقع الاسم مفعولا به idan suna ya zanto mafa'ulan bihi to kaga dole za a yi masa nasaba kamar yadda yake cikin fadin Allah ta'ala inna arsalna nuhan ila qaumihi an gane ko inna arsalna nuhan ila qaumihi kaga nuhan ya zama mafa'ulan bihi manso
an yaqa masdaran نحو جبلا من قولك جبل محمد جبلا
هاكم إذا سنا يزنتو مصدر وند أنكاوش إذا انكلفه معنا فتي جبل محمد جزلا كمركة كتب محمد كتابة خرج محمد خروجا دخل محمد دخولا ta kalmar dukulan da kurujan din nan dinne ce mazdar ce قرأ قراءة وأنا ما مصدر قرأ محمد قراءة جلس محمد جلوسا يبقى أن مصادر تو جزل محمد جزلا جزل بمعنى فرح الجزل حين الفرح أتكن هذا العرب وتباب باب قريبة يطرب قريبة يطرب جزل يجزل مفعولا به وتمضارع إذا على وزن يفعل جزل يجزل jazalan daidai da tariba ya farabu faraban an gane ko na biyu na uku kai an ya kuna barfa makan au barfa zaman fal'awwal nahu amama al-ustaz min qawlika jalastu amama al-ustaz والثاني نهو يوم الخميس من قولك حضر أبي يوم الخميس
an yi kuna zarfa makanin aw zarfa zaman haka suna idan ya zanto zarfa zaman da zarfa makan lafazin shi zarfa din a larabce kawai abin da yake nufi mazubi dan haka envelope ta sanya wasiƙa ake kiranta da suna zarf haka ko leda bag ta iya kiranta da suna zarf duk mazubi shine zarf to yan nahawu sun dauki lokacin faruwar abu ko wurin da abu ya faru a matsayin zarf kamar shine mazubi na wannan abin kenan an fahimta ko دخلت المسجد صباحا كذا دخلت المسجد صباحا لفظ صباحا ظرف ne ne aha da zama ma'ana wannan zamanin shine lokacin da shigar masallacin ya faru ina fata mun fahimta to kamar ka ce amama al-ustaz kaga zarfin makan ne ai min qaulika jalastu amama al-ustaz wasani idan kana son ka san kuma shi wato zarfin makan ne ta wannan sai zarfa zaman kamar ka ce yawmal khamis min qaulika hadara abi yawmal khamis an gane ko Allah ce kam labis sai ce me labistu yawman aw ba'da yawm kaga yawman ya zo me zarfa zaman haka ba'da yawma ya zo me zarfa zaman na'am
أن يقع حالا نحو ضاحكا من قوله تعالى فتبسم ضاحكا haka kuma suna yakan zanto mai nasuba an yaƙa halin idan ya zama hal hal shine kamar siffanto halin da mutum ke ciki yayin da ya kaza ya yi kaza yana cikin halin kaza fatabassama bahikan fatabassama sai yi murmushi bahikan yana mai yin dariya فتبسم ضاحكا وضاحكا دم يا ذا موقعه حال كده وتكمر تدرج من التبسم الى الضحك التدرج هنا فارن ابو كذا sannan kuma sai ka bige da kaza kenan na'am an yaqa tamyizan lahu araqa min qawlika tasabbaba zaid araqan haka suna yakan haka suna yakan ba an yi masa nasaba idan ya zanto tamyiz tamyiz nahau تطبب زيد عرقا تطبب زيد عرقا زيد يا ملالر دا عرقا gumi kaga arakan shine ya tantance maka me ya malalar ba da haka ba da baka san ba me ya malalar kila zai zanto tasabbaba zaidun dam'an dam'an wato hawaye ya malalar amma da yace arakan ya zo me gumi kenan kaga kalmar tamyiz ita ce ta tantance abin da ya malalar ina fata mun fahimta da kai ka ce tasabbaba zaidun nahnu lam nadri tasabbaba madha hal tasabbaba daman hal tasabbaba dam'an hal tasabbaba arakan nahnu ma nadri lakin lamma ji'tu bi kalimati arak fa hiya mayyazat ما تسببه زيد من بقية الأمور التي يمكن أن تتسبب نعم أن يقع مستثنى نحو محمدا من قولك حضر القوم إلا محمدا ممتاز كل ذو مستثنى وانا أكتوب فيه كثير حضر القوم إلا محمدا حضر القوم إلا محمدا لفظ محمدا ظن هذا منصوب لأنه مستثنى يعني استثنيته من الحاضرين domin lokacin da kace hadaral qawm za a fahimci kowa da kowa yazo mutanen sun zo amma da kace illa muhammadan ka ka toga ce shi daga cikin su na'am an yaqa'at man bila annatiya nahu talib talib ilm min qawlika la talib ilmin mazmumun
haka suna idan ya zanto haka kalma idan ta zanto suna ne na la annatiya annafiya wadda take nafiya lil jins kenan kamar ka ce la taliba ilmin mazmumun la taliba ilmin mazmumun kaga la anan ta korewa ce ba wani mai neman ilimi da yake a matsayin abin zargi duk mai neman ilimi abin yabo ne ba abin zargi ba na'am
an yaqa munada nahwu rasulullah min qawlika ya rasulullah
haka suna yakan zanto mansubi a wani lokacin in ya zama munada amma ba dukan munada ba ne yake zama haka ai za ka zo ka ce ya zaidu ko ka ce ya muhammadu ba za ka ce ba ya muhammadan to amma ne ya rasulallah wannan idan ya zanto munada mubaf kenan munada mubaf kaga rasul mubaf lafzul jalala shine me mubafun ilayhi to munada mubaf inda ya unida ita shiga cikin sa za ta sa ya zama mai nasaba kenan ya rasulullah ba za ka ce ba ya rasulullah an fahimta ku na takwas kenan sai na tara an ya ba maf'ulan li ajli lahu ta'diban min qawlika an nafal ustaz at-tilmid ta'diba
an ya ba maf'ulan li ajli abinda dan shi aka yi aiki shine maf'ulan li ajlihi نحو تأديبا كما كلمة تأديب أتكن زنتنك عنف الأستاذ التلميذ تأديبا لفظ التعنيف نعنف هنتلر متو دايما تتعوى عنف الأستاذ التلميذ ما لم يازل ɗalibin ya yi mata tsawa to yanzu musamman me yasa ya mata tsawa ya mata tsawa ne dai kawai kunya ta shiga ban jama'a ya mata tsawa ne dan baya son shi kalmar ta adiban sai ta faɗa mana dalilin yin tsawon sababin yin tsawon ina fata mun fahimta ya masa tsawa ne dan me ladaftarwa dan kar ya maimaita irin abin da yayi yanzu shine makasudi wa fa'ulun li ajrihi din kenan na goma an yaqa maf'ulan ma'a ma'a lahu al-misbah min qawlika dhakartu wal misbaha
haka kuma idan ya zo mafa'ulan ma'a abinda aka yi aiki tare da shi kamar al-misba idan ka ce zakartu wal misbaha zakartu wal misbaha muzakara shine bitan darasin ka kaga kana bada labarin nayi muzakara tare da fitila wato nayi muzakara fitila ta kuma tana tare da ni lokacin da nake muzakara waɗannan abin da take fa'idantarwa alma'iyya alma'iyya ina fata mun fahimta wato sanar abin da ya biyo bayan wadin yana tare da abin da mai aiki ke yi lokacin da yake aikinsa zakartu an ta huna tukhbiruna an muzakaratik lakin la nazari man ladhi kana bi musahabatik man alladhi yusahibuk أو ما الذي كان بحوزتك وبمصاحبتك عندما تذاكر فقلت والمصباح أن غانيه كما ركت سرت والقمر na yi tafiyar dare tare da wata ma'ana farin wata yana min rakiya kenan kaga zaka ce wal qamara wato zaka yi masa nasba saboda me saboda wawul ma'iyya haka nan ma zakartu wal misbaha zaka yi nasba akan al misbah saboda wawul ma'iyya eh na sha daya أن يقع خبرا لكان أو إحدى أخواتها أو اسما لإن أو إحدى أخواتها مم.
فالأول نهو صديقا من قولك كان إبراهيم صديقا لعلي مم.
والثاني نحو محمدا من قولك ليت محمدا يزورنا
haka kuma suna idan ya zanto kabar kana ko ita ko ɗaya daga cikin dangoginta ai kan da aka wata mun yi magana akan su baya ko to kabar kana kan dama ai mansub ne haka suna idan ya zanto ismu inna ko ɗaya daga cikin dangoginta inna wa aka wata ma mun yi bayanin su a baya inna kuwa ita da danginta duk lokacin da suna biyo bayan su ai sukan yi masa nasaba kamar su inna kamar su la'alla kamar su laita kamar ka'anna sun yi magana su a baya فالأول ɗayan wato idan suna ya zanto suna ne na kana ko ida a kawatiha kamar sadiqan min qaulika kana ibrahimu sadiqan li ali kana ibrahimu sadiqan li ali kaga sadiqan anan mansub ne li kaunihi ism kana والثاني نحو محمدا من قولك ليت محمدا يزورنا kaga laita anan ita ita nasaba gawa ga Muhammad Muhammad anan ismu laita ne mansub yazuruna laita Muhammad ne yazuruna ina ma dai Muhammad zai ziyarce mu sai da sha biyu أن يقع نعتا لمنصوب نهو الفاضل من قولك صاحبت محمدا الفاضلة haka kuma idan suna ya zanto na'at ga abin da yake mansubi ne to shi ma sai a yi masa nasaba don kasanto sana'at kamar alfadil a cikin zancen ka sahabtu muhammadan alfadil kaga alfadila badal ne na muhammad الثالث عشر أن يقع معطوفا على منصوب نحو بكرا من قولك ضرب خالد عمرا وبكرا fito an yi adabin sakan masu a can ya zama badal na mansub a nan kuma ya zama mai ma'atufin ala mansub na hukolika daraba khalidun amran wa bakran na'am أن يقع توكيدا لمنصوب نحو كله من قولك حفظت القرآن كله haka idan suna zan to tauki to ai al-mu'att haka ne ko kamar da muka yi bayani hafizul qur'ana kullahu kaga lokacin da kace hafizul qur'ana na haddace qur'ani ila wani zai ce kai yana nufin ya haɗe domin suratul fatiha ma sunanta qur'ani suratul baqara ma sunanta qur'ani kuma qur'ani gaba ɗayansa sunan shi qur'ani dan haka idan mutum yake hadisul qur'ana ya iya daukan ma'anar ya haddace wani sashi ko kuma ya haddace yake kullahu to ya karfafa mana zance ta yadda ba ma dau- yanzu ya kore kowane rai ihtimali hadisul qur'ana kullahu huwa nafa kullu ihtimal an gane ku mutajiyar أن يقع بدلا من منصوب نهو نصفه من قوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا
ko ya zama badal ne na mansub wato ba ma'zuf ala mansub ba ba kuma tawkid na mansub ba ba ya nas din mansub ba ya zama badal ne na mansub kamar nisfahu cikin fadin Allah ta'ala kum al-laila illa qalilan nisfahu kaga nisfahu anan badal ne na me na allai aw yanqus minhu qalila wato kai tsayar da gaba ɗaya sai dan kadan zaka rage nisfahu to ka tsaya wa rabin dare a wurin kusmin hukulla ko ka rage kaɗan daga abin da yake rabin dare wato ɗaya bisa uku kenan a wuzu da alaihi ko ka kara kan rabin dare ya zama to biyu bisa uku kenan an fahimta ko wannan dama ya kida ya sune a matsayin bayani da misali idan dai ya nuna mana su amma kowanne zai bashi babinsa bismillah المفعول به قال باب المفعول به وهو ال- وهو وهو الاسم وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل نحو قولك ضربت زيدا و- Mm.
وأقول المفعول به يطلق عند النحويين على ما استجمع ثلاثة أمور wannan shi ne abu mai mahimmanci da ya kamata mu fahimta mafa'ulun bihi a wurin malaman nahawu suna ne da ake yin amfani da shi kan dukkan abin da ya cika sharɗa guda uku abin da bai cika sharɗin nan guda uku ba ya ansa sunan mafulan bi na farko al-awwal an yakuna isman fala yakunu al-fi'l fala yakunu al-maf'ul bihi fi'lan wala harfan wannan abu na farko kenan dole ya zanto ismi amma ba za ka kawo fi'ili ka ce masa mafulan bihi ba ko ka kawo harfi ka ce masa mafulan bihi dole ya zama ismi na ɗaya kenan na biyu والثاني أن يكون منصوبا فلا يكون الفعل فلا يكون الفعل مفعول به مرفوعا ولا مجرورا wato dole zan to mai nasaba yin koli da in ka ga suna da rufa ko ka ganshi da jarra to ba kolin bihi bane ba na uku والثالث أن يكون أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه والمراد بوقوعه عليه تعلقه به سواء سواء كان ذلك من جهة الثبوت نحو فهمت الدرس أم كان على جهة النفي نحو لم أفهم الدرس an ya kona fi'il fa'ili kada waka alai ya zanto aiki da mai aiki yayi ya auka kan suna kan wannan kalma domin idan kaga suna sannan kuma suna ya zama mansubi amma kuma aiki bai auka ta ba to bai zama faula bihi ba sai dai a ba shi wani sunan na daban ko ya zama zarf ko ya zama wani abin na daban dan ka iya samun suna ne gashi ko mansubi ne amma dana ta alaihi fi'il fa'il aiki bai aka kansa ba kamar yanzu inna allaha ghafur rahim lafazan allah suna ne sannan kuma gashi mansub amma hal waqa alaihi fi'il fa'il la ta'ala allah ta'ala an yata alaihi fi'il fa'il ba zai yi ba ina fata an fahimta akwai mafi ulum bihi lalle ne zanto ne wato wato ya zanto wata alaihi fi'il fa'il shine ce wa sarfa an yakuna فعل الفاعل قد وقع عليه ثم يكن نفي تفعيل الفاعل وقع عليه يتي والمراد بوقوعه عليه abin da ake nufi da fi'il fa'ili auka kansa ta'alluquhu bihi ratayuwar aikin da shi ratayuwar aikin da shi aikin na da alaka da shi wato shi aka yi wa aikin aikin na da alaka da shi aka yi wa tarwa sawon akan zalika ala jihati thubut in ta hanyar tabbatarwa ne cewa eh an نحو فهمت الدرس يعني عندك فهمت الدرس هناك الفهم وهناك الفاهم وهناك المفهوم وبا غبا الفهم شيء aikin karan kanka fahimta alfahim shine mai mai fahimtar kanka sannan almafhum abin da shi ake fahimta din ba da anan addar ma nasibuhu min hadhihi al-umur thalatha eh المفهوم الدرس انا يا زمتي المفهوم كذا وقع عليه فعل الفاعل fahimtu dark nan ala jihatin subut kenan tabbatarwa kake cewa ka fahimci darasi am kana ala jihatin nafi ko kuma korewa kamar kace lam afhamid darsa ban fahimci darasin ba ban fahimci darasin ba an gane ko kaga anan gudun lokacin da ka lokacin da ka cire lam wanda ke nuna korewa zai zama kawai afhamu darsa ne to shi yasa yace abinda ake nufi da ko fi'il al-fa'il alai shine an ya ta'allaka bihi fi'il al-fa'il sawa'un kana ala jihati thubut aw ala jihati an-nafi an ya ta'allaka bihi fi'il al-fa'il ran ta ko alaka tsakanin aikin mai aiki da wannan kalmar ta karshe din sawa'un kana kore tabbatuwar aiki da tabbatuwar aiki ina fata mun fahimta to wannan shine ko wannan bin wasu sai ne
انواع المفعول به قال وهو قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل فالمتصل اثنا عشر وهي ضربني وضربنا وضربت وضربت وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن والمنفصل والمنفصل اثنا عشر وهي إيانا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن
لازم wannan fili ki bai da wani harkan ba yana magana akan cewa shi mafa'ulan bihi kashi biyu ne akwai zafi akwai wal mudmar shi ko lamiri kasmani kashi biyu ne akwai muttasil da kuma munfasil al muttasil wanda yake hada da jumla din wanda yake haɗu da kalma shi baya ba iya ware shi kadai wal munfasil wanda yake a ware daban shi ne ce fal muttasil suna ashar al muttasil din sha biyu ne kaman daraba ni kaga ya'un din nan ba ta zama ita kanta dole sai ka hada ta da kalman daraba to shi yasa ta zanto mai muttasil haka daraba na kaga kalmar na ba ta zama ita kadai sai ka hada ta da daraba na ko da duk abin da zaka hada ta ra'ana ja'ana ina fata an fahimta a'tana mana'ana kaga na din nan muttasila shi da'iman yani la tuktabu wahdaha bayan da za a rubuta ta ita kadai sai ta hadu da fi'ili shine muttasil din haka kuma idan ka bi so darabaka darabaki darabakuma ضربكم ضربكن وضربه ضربها وضربهما ضربهم وضربهن kaga ya suna ashar kenan abin da nufi yadda na ba iya furta ta ita kadai haka kafin ba za ka furta ta ita kadai ba haka kafin din da ke cikin ki darabaki ila akhirih wal munfasil suna ashar shi ko al munfasil din wanda yake a iya rubuta shi shi kadai to su ma sha biyu ne gashi nan iyaya إيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياهم وإياهما وإياهم وإياهن من إذا waɗannan a baya lokacin da muke tantance wato tsakanin zamiri da abin da ba shi ba a wannan lokacin barabahu barabaha wa barabahuma barabahum wa barabahunna kaga wasu na asirkin abin da nufi yadda na ba iya farfafa ita kadai haka kafin da za ka farfafa ita kadai ba haka kafin da ke cikin ki bara baki ila akhiri wal munfasil isna ashar shi ko al munfasil din wanda yake a iya rubuta shi kadai to kuma sha biyu ne gashi iyaya iyana wa iyaka wa iyaki wa iyakuma iyakum wa iyakunna wa iyahu wa iyahum wa iyahuma wa iyahum wa iyahunna mun mun irin waɗannan a baya lokacin da muke tantance wato tsakanin zamiri da abin da ba su ba a wannan lokacin muka ce shi zamiri gaba ɗaya kashi uku ko zamir na alba'id ko zamir na almutakallim ko zamir na ne almufafa shi ne muka ce kashi uku kamar yanzu zamiri na alba'id huwa ضميري مع المتكلم انا ضميري مع المخاطب شنو مي انت wata ce asalin su guda uku sai dai ana wannan ita ce asali tana da reshi reshen ta shine mai na hannu tun da shi da aka samu ana sannan aka samu kamar yadda huwa ita ce asali amma tana da mai rasta daga cikin rasta ta akwai mai iya sannan kuma sannan hum sannan wannan kamar da muka ce anta shi da asali amma yana da rasa kuma a cikin karkashin anta ba su ne anti antuma antum antunna to ai kaga idan ka lura da wannan akwai alaka tsakanin shi da iyaya iyaya wato ni ne magana iyana mu masu magana kaga iyaya shine asali reshen su shine ne iyana kamar yadda iyahu shine asali daga nan rashin su shine mai iyaha da kuma iyahuma da iyahum da iyahunna haka iyaka shine asali sai zan to rashin su shine mai iyaki iyakuma iyakum iyakunna kaga idan ka da shafi sai kenan in ka da shafi sai kenan ba ana so abin da ya wuce a baya idan ka zo bar su so ba ana saura maka akan abin da ya wuce a baya na'am
ينقسم المفعول إلى قسمين الأول الظاهر والثاني المذكر وقد عرفت أن الظاهر ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تظلم أو خطاب أو غيبة.
يعني إذا كنت فهمت الدرس هو أصلا كلمة الدرس كلمة تأتي لي tana nuna abin da aka nufafa da ita ba tare da wata alaƙa ba amma damiri wanda yake wato damiri shi dole baya nuna ma'anarsa dole sai da karina ko dai da karina ta at-takallum wannan ga damirin mutakallim ce ko karina ta al-ghaiba ga damiri ne ghaib ko karina ta sifaba ga damiri ne al-musaba wannan karina ita take tantance lamirin amma ba dan karina ba za a fahimta ba amma ga abdar الكتاب القلم ومن كيف ايه هنا معناها بدون احتياج الى قرينه باب بكاتا متى قرينه ina ba ta mun fahimta بسم الله
وقد عرفت أن الظاهر ما يدل على
ما يدل على معناه بدون احتياج الى قرينه تكلم او خطاب او غيره أها. وأن وأن المضمر المضمر ما لا يدل على معناه إلا بقرينة من هذه القرائن الثلاثة مم.
ثلاث مم.
فمثال الظاهر ضرب محمد بكرا مم.
ويضرب خالد عمرا مم.
وقطف إسماعيل زهرة مم.
ويقطف إسماعيل زهرة kaga wannan dukkan su sunaye ne na zahiri baya bukatan wata karina don tantance su ehe وينقسم المضمر المنسوب إلى قسمين الأول أو- الأول المتصل والثاني المنفصل أما المتصل فهو ما لا يطلق به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا بالاختيار wato abin da yake nufi a nan gurin shi zamiri mustasil kamar yadda muka faɗa ne da dole sai ya makale a cikin wata kalma ba a rubuta shi kadai shi na nan ya ƙara bayani yace ma la yubtada bihi kalam ba a iya fara zance da shi kaga zamiri mustasil ba a iya fara zance da shi yanzu kafin din da ke cikin iyaka ka iya fara da maganar ka din ko sai sai ba zai iya yiwa ba haka a nafin da ke cikin garaba na ka iya fara zance da na kadai ba zai iya yiwa ba to wannan shine abdulmirin muntafin ma la yubtada bihi kalam wanda ba a iya fara zance da shi dole sai dai zuwa tsakiyar su ko wani abu ya riga shi zuwa dan ya haɗu da shi kaga ko dai abin da zai riga shi zuwa ya zama fi'ili kamar daraba na ja'a na ko abin da zai riga shi zuwa ya zama harafi kamar alaina ilaina amma na ɗin shi kuɗi da zaka iya fara zance da shi ina fatan kun fahimta to shi ne ma la yubtada bihi kalam wala yasihu kuhu ba da illa baya inganta kuma a kawo shi bayan an kawo harafin illa ka ce illa na illa ka illa kuma ba zai yiwu ba illa kum illa kunna don wannan eh, duka su yana haɗa ne da wani waɗansu abubuwa haka ba ba- la yau kuda ɗin kalama la yau ba da illa fil ikhtiyar a bisa ga zaɓi abin da ya sai ce fil ikhtiyar bisa ga zaɓi in ka ga ya zo bayan illa to ya zanto laruwa ce ba haka aka so ba kamar wa ma alaina idza ma kun tijaratina alla yujawirana illa ki dayyaru kaga illa ki dayyaru abin da ke nufi illa anti dayyaru wa ma alaina idza ma kun tijaratina alla yujawirana inda kike kun zama karshen mu duniyar nan kowa na kare zama karshen mu illa ki sai ke kadai ce in biki zama karshen ba za mu tafi ma'ana illa ki ai yana nufin me illa anti amma idan yace illa anti wazanin baitin zai kare وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار فهذا بيت يدك دي أما وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا أنت ديار فهذا بيت يدك بعد الضرورة تكفى تيسلي أنت تيكاو كي كده أو ده بعد فهذا الله بني وأما المنفصل وهو ما يبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد الا في الاختيار اما المنفصل ذات اطار الكلمه لفظ هو هذا منفصل هو الله الذي لا اله الا هو الكفر والكذب كفر بالله لفظ انت فيما منفصل ذات اطار لفظ انا لفظ نحن ان لا نقول duk منفصل بينهم لا كفار والكذب انتم انت انتن دكم منفصل ان لا نقول
غير متصل اثنا عشر لفظا الأول الياء وهي للمتصل الواحد ويجب أن يفصل بينهما وبين الفعل بنون تسمى نون تسمى نون نون الوصاية نحو أطاعني محمد ويطيعني بكر وأطعني يا بكر wato ba za mu yaje rafa kan wuri yanzu tafsiri ne ke ko ina ba ta farko ba kan kamar ta ba abu ne ya riga ya je rafa kan wurin yanzu tafsiri ne bayani abu na farko daga cikin baziri mufassal ita ce ya da ake kira ya umu takallim ruwa wato ya din yake da mutakallim ruwa sun dai wanda yake zance wa yajibu an yusfara bainaha wa bainal fi'li dole mai tsakanin ya din da nunin a kawo wani abu a tsakiya wanda zai rabe su بنون عربي في صحيح الزوا بنون تسمى نون الوقاية يسمون من أنا كلمة تسمى نون الوقاية فمركز يا أبا kaga ba za ka ce a fa i ba an fahimta ku an kawo nun da za ta rarrabe tsakanin mai tsakanin fi'ilin da mai da ya'ul mutakallim kamar ka ce yusi'uni bakru wa asi'ni ya bakar ana kiranta da suna nuna da bikaya suka ce lo ammaha fa'il fi'ila min aljarri ta kalfi ila min aljarri wato ta kare fi'ili jarra da cikin sa wanda ba ma shi fi'ili baya karban mai baya karban jarra ka'idar fi'ili ba zai karbi jarra ba to ba dan wannan nuna sun fago ba ba ko fi'ili ya ci ko ya so sai ya karbi jarra tunda ya ulma sallan din nan wato a sauri gare shi danta ake ka'ida na ya ulma idan an jafa wani irin ne ba wa amma al-munfasil fa huwa ma yubtada bihi al-kalam wa yasihhu wuqu'uhu ba'da illa fil istihab amma al-munfasil zaka iya fara zance da shi lafazin huwa kaga munfasil ne huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa ka fara zance da shi ka fara jumla lafazin anta shi ma munfasil ne za ka iya fara lafazin ana lafazin na hannu duk munfasil ne wannan za ka fara zance da shi antum anti antunna dukkan su munfasil ne an gane ko na'am وللمتصل 12 لفظا الأول الياء وهي للمتكلم الواحد ويجب أن يفصل بينهما وبين الفعل بنون تسمى نون تسمى نون نون الوقاية نهو أطاعني محمد ويطيعني بكر وأطعني يا بكر wato dama ya jarrafa a can wurin yanzu tafsili ne ke ko ina fata kar ku ga kamar sabon abu ne ya riga ya jera su a can gurin yanzu tafsili ne bayani ne abu na farko daga cikin baziri mutasil ita ce ya da ake kira ya ul mutakallim ruwa wato ya din yake da mutakallim ruwa mutum ɗaya wanda yake zance wa yajibu an yufsala bainaha wa bainal fi'li dole ne tsakanin ya din da nunin a kawo wani abu a tsakiya wanda zai rabe su bi nunin a rabe su ta hanyar zuwa da nun su san ma nunul wuqaya ita nun din ana kiranta da suna nunul wuqaya kamar ka ce afa ani kaga ba za ka ce afa i ba an fahimta ku an kawo nun da za ta rarrabe tsakanin mai tsakanin fi'ilin da mai da ya'ul mutakallim kamar ka ce yuti'uni bakru wa ati'ni ya bakar ana kiranta da suna nunul wuqaya suka ce li'annaha takil fi'ila من الجر تكل فعل من الجر wato ta kare fi'ili jarra ba ta shiga cikin sa ba wanda dama shi fi'ili baya karban me baya karban jarra ka'idan fi'ili ba zai karbi jarra ba to ba dan wannan nunan din ta zo ba da ko fi'ili ya ci ko ya so sai ya karbi jarra tunda ya'ul mutakallim din nan wato dauri gare ta janta ake ka'ida na ya'ul ko idan an jata wani irin wasali ne ke janta kasra kasra ce take zanta kaga da dole ba dan nunun ba da sai a ce me afa'i sai suka ce an zo da nunun dan ta kare fi'ili kare samu jarra tunda dai baya so to fi'ili zauna da fatahar ka fi'ili madi ka zama mabniyan alal fatahi nunun din ta kare ka daga matsalar jarra ita a yi mata jarra dan ta dace da ya dan a samu mujanasa bainal kasrati wal ya kamar da ake bukatar mujanasa bainal fatahati wal alif kamar da ake bukatar mujanasa bainal wawi wad dhamm to shi kenan kaga ita ce sai kiranta nunul wiqaya yani hiya allati taqil fi'la min al-kasr الثاني والثاني ما وهو للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره له أطاعنا أبناؤنا
kaga na din tana magana ne ga mutumin da yake girmama kansa ko kuma mutumin da tare da shi akwai wani in ka ce a fa'ana abu na'una in kai kaɗai kake magana sai a fahimci kana girmama kanka ne ai mu ƴaƴanmu suna mana biyayya wato kana nufin kai kaɗai amma kana ambatan kanka da jam'i ko kuma in kai da wani ɗin ne a fa'ana abu na'una wato ƴaƴanmu suna mana biyayya eh wasalid والثالث الكاف المفتوحة وهي للمخاطب المفرد المذكر wato kafin idan an yi mata fataha ta zanto kana magana ne da mutum ɗaya namiji ɗaya namiji kafin ɗan sai ka mata fataha kamar ka ce a fa'aka ibnuka a fa'aka ibnuka الرابع الرابع الكاف المكسورة وهي للمخاطبة للمخاطبة المفردة الم- المؤنثة نحو أطاعت ابنك a fa'aki bunuki kaga a nan gurin idan kafin ɗin kai mata kasara to lidalala alal ta'amis kenan
والخامس الكاف المتصل بها بها الميم والالف وهي للمثنى المخاطب مطلقا نحو اطاعكما جميل سببا والثالث الكاف المتصل بها الميم وحدها وهي لجماعة الذكور المخاطبين نحو أطاعكم والسابع الكاف المتصل بها النون المشددة وهي لجماعة الإناث المخاطبات نحو أطاعكن والثامن الهاء المضمومة وهي للغائب المفرد المذكر نحو أطاعه والتاسع اله- الهاء المتصل بها الألف وهي للغائبة المفردة المؤنثة نحو أطاعها والعاشر الهاء المتصل بها بها الميم والألف وهي للمثنى الغائب مطلقا نحو أطاعهما والحادي عشر الهاء المتصل بها الميم da yake mutlaqan yana nufin sawa'un musanna din ya zanto muzakkar ne ko musanna mu'annas duk zaka ce ata'ahuma haka in magana suke da su ata'akuma guda biyu mata ko guda biyu maza shi da yasa ce mutlaqan wato ba kai wal hadi ashar والهادي عشر الهاء المتصل بها الميم وحدها وهي لجماعة الذكور الغائبين نهوا أطاعه mm.
والثاني عشر الهاء المتصل بها النون المشد بها النون المشددة وهي لجماعة الإناث الغائبات نهوا أطاعهن mm. wannan du'a fili yake baya bukatar wani dogon sharhi وللمنفصل اثنا عشر لفظا أيضا وهي إياه مفردة بالياء للمتكلم وحده wato lafazin iya shine lamirin ita ya da za a kawo ta bayan sa a ce iya ya to wannan dan ta yi nuni zuwa ga mai magana shi kadai aha auna cika mana أونا للمعظم نفسه أو مع غيره wato ko kuma idan an ce iya sai a kawo na dan mutum ɗaya mai girmama kansa ko tare da shi a kowani a ce iya na kenan أو بالكاف أو بالكاف مفتوحة للمخاطب المفرد المذكر ko kuma a ce iya ka aiwa kafin din fataha wannan dan abokin magana mutum ɗaya namiji أو بالكاف مكسورة للمخاطبة المفردة المؤنثة ولا يخفى عليك معرفة الباقي yawwa ba sai ya yi ta mai ta bace yace na gaba kuma ko a zo da kafin wanda suke mai kasra a ce iyaki wato dan a nuna maka abokiyar magana ta mace in ta zama ita kadai wala takfa alaikum ma'rifatul baqi gane sauran ba zai maka wani wahala ba zai koyi gare ka ba dan haka ba sai na ci gaba da yi maka sauran ba za ka iya fahimta kenan wa sahihu والصحيح أن صغير هو إياه وأن ما بعده لواحق لواحق تدل على التك- على التكلم أو الخطاب أو الغيبة yace sahihin zance a wurin masana na hau lafazin iya shine lamirin abinda da ya biyo bayan ya din iya to lawahi tuko ne wannan tukon kuma akan kawo shi ne da wannan cike-cike da ake kawo akan kawo su ne ta dullu ala takallum dan su yi nuni zuwa ga magana idan ka ce iyaya ma'ana taksudu nafsaka antal mutakallim haula khitab idan kace iyyaka ko iyyaki ko iyyakuma ko iyyakunna ko iyyakum haula ghaiba ko kuma nuna abin da baya nan kamar iyyahu ko iyyaha ko iyyahuma ko iyyahum ko iyyahunna aha تقول إياي أطاع التلاميذ تلاميذ mm.
وما أطاع التلاميذ إلا إياي ومنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين Mm.
وقوله سبحانه أمر ألا تعبدوا إلا إياه yawwa ina jin wannan du'a fili yake a da wahala sosai insha Allah to sai mu takaita a nan gurin abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya kafa assalamu alaikum wa rahmatullah Um, idan akwai mai tambaya sai yayi kafin mu tashi na'am eh ban ji ba eh وأطاعت رأسك وأطاعت ata'aki ai ata'aki ne fi'ilin kuma idan ka ce ata'iki fi'ili kai masa kasra yanzu yanzu na muka ga magana tan cewa fi'ili ba a masa kasra na'am ina jin ka kowace wawun ce kawai dangantaka zance za ka sa ka gane wannan ta asabce wannan ta ma'iyya ce idan ta asabce za ga ta biyo baya abin da ya wuce baya yana tare da ita idan ta ma'iyya ce za ka gane karinar zance ko ma'ana ita ce take fayyace wannan ta ma'iyya ce ko kuma wannan ta asabce na'am eh eh eh ya zanto iyaye mafa'ulan bihi mansub muqaddam kenan أطاع شيء فعل ماضي التلاميذ فاعل أنت مفعولا به شيء إيايا ni kadai ɗaliban suka yi wa da'a amfanin gabatar da maholan bihi lidilala alal hasri wato ba su yi wa kowa da'a ba sai kai kenan amma idan ka ce a da'a talamizu iyaya da almajirin sun yi mun da'a to banda kai kuma kila sun yi wa wani amma idan ka ce iyaya a da'a talamizu wato ni kadai ɗaliban suka yi wa da'a banda ni ba su bi kowa ba kenan kamar da Allah ce fa iya ya farhabu ni kadai za ku ji tsoro banda ne kar ku ji tsoron kowa kenan ina abin da iya din take fa'idan tawa idan ka gabatar da ita amma wannan baya cikin nahawu yana cikin balaga na'am alaikum salam ka yi nazarin su duka karanci babin badal din shi kadai ka karanci babin na za ka fahimce su ba wani wahala a ciki kwata-kwata ba wani wahala in kowanne ka karanci shi shi kadai a lahida za ka gane ina suka haɗu ina suka rabu wadai da gaske na eh ba dakatarwa aka yi ba ba dakatarwa aka yi ba ai yanzu bayan da za ka yi kana so ka gina ne akan an dakatar ku kuma mu dakatar ba satin dakata satin da ya wuce gaba ɗaya kan karatu rana a sauran gobe ba saboda mun tafi Kaduna taro saboda haka ba ai na ba wannan sana adam yau ko ban fito da wuri ba saboda ba na jin daɗi na fito a na kara minti goma ko sha biyar saboda haka yanzu kuma sauran minti biyar da rage ba za a iya yin karatun adam ba amma ba ya dakatar da shi muka yi ba yanzu duk wannan bayanin naka fa kana yin sa ne idan mun dakatar amma in ba in mun dakatar ne to yanzu kana gamsar da mu da wannan bayanin dan mu dawo da shi amma mu mutum mun dakatar ba ko mun bada kalamu kalamu halalahu min al-iraq babu nazar shine fa'ulul mutlaq duk inda ga an kawo fa'ulul mutlaq to mazhar ne duk inda ga an kawo fa'ulul mutlaq to ka tabbatar mazhar ne eh sai dai kuma ya iya can bambanci dangane da shin an kawo shi kamar yadda asalin fi'ilin yake idan ka ce qara'a qira'atan kaga daidai da qara'a yake haka kawo qira'atan ko jalasa julusan amma ta iya a cikin fi'ilin akwai ƙari sai ka yi ragi a cikin makar din to wannan kuma dan ba da wata mana kamar yadda Allah ce wallahu ambatakum min al-ardi nabata tunda yace ambata fi'ili madi mubari idan sai ta zanto me yumjitu masdarin da sai zanto me yimbat amma Allah bai ce wallahu ambatakum min al-ardi yin batan sai ce na batan to wannan akwai wata magana ce nan ne kawai da za a samu mace wannan kuma wani abu ne da daban na'am na jika wace a da haka da komai a wannan adahasha adahashi ta mamaki ce mamaki ko mamaki shi kansa mataki mataki ne akwai mamaki kadai akwai mamakin da bayan kai mamaki abin ma ya ɗin motar da kai ka gigice ka sassa da ido haka to wannan duk daban adahash da albahash fa buhita allazi kafar na'am kamar yaya eh Hey. eh to ai anan gurin mafa'ulan ba mafa'ulan bihi mansub bane ba eh tunda ba da alaka da ahdasa da rad da ahdasa suna dangantaka da juna ba su dangantaka inda za a faɗa tun da ta ce man ahdasa fi amrina hadha hadasan fa huwa rad don wannan jumla ce man ahdasa fi amrina hadha jumla ce fa huwa rad wata jumla ce ta daban ba ruwanta da waccan kawai alaka su a nan gurin can an samu sharadi idan an samu jawabin sharadi amma ba su da alaka da filin ahdasa kamar ya zama marfu'i eh fa huwa huwa dan ayya zama shine mubtada raddun ya zama kabar din sa eh fa huwa raddun na'am daga kai shi kenan malam ban jiwa da dukkan su asali dama ai fi'ili madi shine asali a cikin dukkan nahwu duk inda za a baka kalma za a kawo mata ne a fi'ili madi ake kawo ta ko kamus ka duba a fi'ili madi za a kawo ta sannan in tana da mudari a faɗa in tana da amri a faɗa eh kafin ai maganan masdari alhamdulillah sai mu takaita haka sai Allah ya kama safiyar gobe a usulul fiqh subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk صغرا من الحياة الدنيا كذا ما نفيت منهم ليس هو الذي أثبته لهم ما نفيت شيئا آخر وما أثبته شيئا آخر إن فتاة فهمت نعم إيه اشتريت ثوبا جديدا آه بلد وبها wannan ya shiga babin da muka wuce tambaya babin ne na'at babun da ake kenan gudu na'am eh ja'a muhammadun akuka wannan yayi amma mun rubuta shi a nan ko kawai zai dinka sai ka bayar da muhammad na'am na'am ina jinka وامرأته حمالة الحطب جميل أكراءة الرفع كده با أكراءة ترفع يا زنتو حمالة بدل لنا امرأته wannan ya yi yanda wannan ya bayyana cewa kun fahimta wanda dama shine makasudi musamman kuma an sula min al-Qur'an al-Karim wannan suna da muhimmanci sosai na'am mm ah idan ne zai zama tamyizi kuwa ya zai zama tamyizi ba zai zama tamyizi ba dan ne domin siratal mustaqim shine dai siratal ladzina an'amta alaihim na zai zama tamyizi ai ko kusa ba ko kwata kwata ba zai taɓa zama tarihi ba na'am eh eh نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله gaskiyar ka wannan ba badal din ka bane ba domin الذين اوتوا الكتاب الكتابة ɗin wannan na farko المفعول الثاني ne da kalimatu utu domin ata ya ta'adda ila maf'ulai ne kace ata muhammadun zaidan kitaban wato muhammad ya bai wa zaidu me kaga utu alkitaba tun da zan kuma bani lil majhud wato kaga maf'ul thani din shine me alkitaba المفعول الاول ده شيء كان غلن فاعل اللي كتو اوتو اوتو الكتابه الذين اوتوا الكتابه جمله ce mai zaman kanta nabaza fariqun min allazina utul kitaba kaga fariqun din shine fa'il na nabaza kitaballahi wara zuhrihi kitaballahi shine maf'ul na nabaza ina fata mun fahimta wannan bai zama badal din sarfan domin alkitab na wannan na na farko wato maf'ul thani ne na cikin kalmar utu wanda suke mabaniya lil majhul na'am sai mu shiga cikin abin nan ko anwa'ul badal eh ware da gaske ga shi na ake sa ya kawo man yashkur rabbahu yasjud lahu yahud da kaga tarkibin zaka fahimci cewa yasjud din nan badal ne na yasjud na'am in babu wasuta ya an samu wasuta to ya zanto atafi ne eh ai shi yasa ce wasuta na kuma ita wani ta muku wasuta din ana dafin harful atfi wato bila harfi atfi domin da an samu harfi atfi ya zama atafi ne kenan ba ba badal bane na'am ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون kaga mun ba shi dan uwansa haruna a nan gudan asahu haruna harun shine badal na asahu nabiyan kuma wannan ya zama wato wato hal kenan asahu harun nabiyan halatu kaunihi nabiyan yani wa habna lahu fi halatu kaunihi nabiyan نعم أنواع البدن قال وهو على أربعة أقسام بدن الشيء من الشيء وبدن بعض من الشيء وبعض الاحتمال وبدل وبدل الاحتمال وبدل الغلط نحن قولك قام زيد أخوه وأكلت الرغيف ملكه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس أردت أردت أن تقول الفرس فغلبت فأبدلت زيدا منه وأقول البدل على أربعة أنواع النوع الأول بدل الكل من الكل ويسمى البدل المطابق وواجبه أن يكون البدل عين البدل منه له زارني محمد عمه wannan shi wannan shi ne wato nau'i na farko daga cikin nau'ikan albadal yana da nau'ika guda hudu nau'i na farko badal kulli min al kulli wato a can gurin shine sai yace badalu shay'i min shay'i da ko kace badalu shay'i min shay'i ko badalu kulli min kulli da zai zama ɗaya ne kenan ina fata mun fahimta badalu shay'i min shay'i to shine badalu kulli min kulli wa yusamma ana kiransa al badal al mutabiq al badal al mutabiq yusamma al badala al mutabiqa wa dabituhu abinda zai tabbatar maka da shi ko shine an yakuna al badalu عين المبدل منه wato da badal din da mu badal minhu yanzu to do abu ɗaya ne kamar galibin misalan da muka kawo a nan gurin da muke ta kawowa wato zaka ga albadal fi ne ayin mubdal minhu idan ka ce ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim kaga asratul mustaqim shine siratal ladzina an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim shine me asratul mustaqim an gane ko gashi ne yake kamar ka ce zarani muhammadun ammuka muhammad baffanka ya ziyarce ni kaga anan gurin Muhammad shine am am din kuma shine Muhammad kamar kace ja'a zaidun akuka ja'a zaidun akuka adala al-khalifatu Umar ko ne hada badal kulli min al-kull ma'ana an yakuna al-mubdal an yakuna al-badal ayn al-mubdal minhu sai ko me na biyu
النوع الثاني بدل البعض من الكل وضابطه أن يكون البدل جزءا من المبدل منه سواء أكان أقل من الباقي أم مساويا له أم أكثر منه نحو حفظت القرآن ثلثه أو نصفه أو ثلثيه جميل ويجب في هذا النوع أن يضاف إلى ضمير عائد إلى المبدل منه كما رأيت يوا النوع الثاني نوع نبي بدل البعض من الكل بدل البعض من الكل لأن بدل البعض من الكل قاعدين زي ما تعريفا وضابطه تعريفا ككل an ya kuna albadalu juz'an min al-mubdal minhu shi badal wanda shine kalma ta biyu din ya zanto sashi ne ko bangare ne min al-mubdal minhu wato na sashin sashi ne na kalma ta farko ina fata an fahimta don kalma ta farko ita take fara zuwa wanda ita ce al-mubdal minhu kalma ta biyu ita ce take zuwa karshe wannan ita ce ne al-badal to ya zanto ita kalmar nan ta biyu bangare ne na me na kalmar farko idan kana son ka gane shine sai ya kawo maka shi a matsayin misali wannan bangare din ta iya rabi da rabi suke tsakanin na farko da na biyu ta iyawa na farkon ya fi yawa na biyun ne kaɗan ta iyawa na farkon ne kaɗan na biyun ya fi yawa amma dai sashi ne nashi bangare ne nashi shi ne ya kawo maka misali da shi nan gudun wanda zaka gane hafizul qur'ana sulusahu lokacin da kace hafizul qur'an sulusahu kaga alquran shine almubdal minhu ko sulus shine me albadal to kaga sulus sunna bangare ne na me na alquran shine an yakuna albadalu juz'an min almubdal minhu bangare ne na alqur'ani kashi ne daga cikin kaso na alqur'ani sulus ɗaya bisa uku kenan to shine ce ban mamaki ya zanto shi wannan badal din shi ne kaɗan wannan ya fi yawa ko badal ɗin ya zanto rabi da rabi da tsakanin shi na farkon ko badal ɗin ya zanto shi ne ya fi yawa wannan ya fi zama kaɗan duk ɗaya ne idan ka ce hafisul qur'an sulusahu ko ka ce me nisfahu kaga sun zama rabi da rabi kenan ko ko ka ce me sulusaihi kaga wanne ya fi yawa kenan badal ɗin ne ya fi yawa badal ɗin ya fi al-mubdal minhu yawa amma a nan gurin sun zama daidai da daidai amma a nan albadal din ya zama shi ne kaɗan almubdal minhu ya fi yawa yace duk ɗaya ne almuhim da ya zanto sashi ne nashi to yanzu in zaka kawo misali banda wannan sai ka ce nan ya ce hafisul qur'ana sulusahu hafisul qur'ana nisfahu hafisul qur'ana sulusaihi kaga da nan gurin badal ya zanto me bangare ne na almubdal minhu an yakuna albadalu juz'an min almubdal minhu an gane ko sawa'un أكان أقل من الباقي أم مسبه أم أكثر منه يا في نفر كون يوا ديدي سكي وديدا ko kuma kaɗan ne bai kai na farkon yawa ba duk dai ya ana kiran shi da suna wato ainihin abin nan badal ba'di min al-kulli idan zamu kawo misalin sa banda wanda banda wannan wanda ya kawo sai mu ce bismillah malam qara'atul kitaba nisfahu wayo kai mana wannan ko ba shi ka kitabu idan kaga dama aiki ne alqur'ani din alhamdulillah allazi anzala ala ni kitaba kawai cire kalmar alqur'ani ya da yake ya nuna ka fahimta eh a ga sunan qira'atul kitaba nisfahu ko qira'atul kitaba sulusahu ko qira'atul kitaba sulusai na'am mala رأيت الجنود بعضهم جميل جدا رأيت الجنود بعضهم kaga wannan badal abin nan ne ba'd min al-kulli kin domin al-ba'd wato shine asalin sashi din al-mubdal min hudun kuma shine al-kull shine wancan kin na'am eh asasul kalama nisfuhu fa amma zai yawa mutum ya karbi rabin alkalami ya kare ne ku ko karba haka tun da karewa na'am أكلت الطعام نصفه نعم جميل جدا إيه بندوا غسلت الثياب كلها غسلت الثياب كلها wannan ya koma badal kulli min al-kull kenan badal shay min shay domin asiyat din da al-kull duk ya zama daidai wadda ba wanda ya fi wa to muku wannan mai yana son ya zama tashi ne na wancan ba dukan sa bane غسلت ثياب بعضها يي نعم شربت الماء wato sharibu ba sharaba ba shariba ko shariba ne ko sharaba shariba aha sharibtu al-ma'a sulusahu jamil jiddan na'am eh dakhaltu ad-dara janibahu yayi daidai دخلت الدار جانبه نعم ايه جميل جدا اكرمت القوم كبراءهم لمن كذا كبراء يا زنتو بعض النينمي نا القوم ايه نعم سهرت الليل بعضه يا دي wato ba duka dare ne ba kai bacci ba wani sashi na dare sahartul laila sahara sahara za ta ko sahira sahira ne yawwa sahira ya saharu fa'ila ya fa'alu ne daidai da tariba ya farazu na'am eh ban ji ba eh banaitul baita sulusahu jamin jiddan wannan yayi ma'ana ya gina ɗaya bisa ukun gidan saura kashi biyu kenan da akwai saura aiki a gabansa inda a Najeriya da hankali yake ji ba kuma ci gaba ɗaya to wannan mu kyale haka dama abin da nake so ku fahimta sai mu wuce na gaba yanzu mun gama da badalul kulli min al-kulli mun gama da badalul ba'd min al-kulli na'am da ka tamu eh dole ne a yi dama an ce yana zan cikin lairabin sa sulusai ne a nan gudun menene alamar nasaba din sa ya saboda tasmiya ne saboda tasmiya ne saboda ka zama mansubun ne biliya na'am ba mu kammala ba akwai wani abu mai muhimmanci da ya faɗa da yake wa yajibu fi hadha an-naw'i an yudafa ilayhi ila damirin a'idin ila mubdal min wannan nau'i na badal ba'd min al-kulli dole ne shi badal din ya kunshi damiri damirin zai koma zuwa ga al-mubdal min kaga anan sulusahu game damiri hadha damiri yaudu ila maza ila al-mubdal min kaga nisfahu duk zai koma ne zuwa ga al-mubdal min kaga sulusaihi damirin zai koma zuwa ga al-mubdal min wato ba za ka ce ba hafizul kitaba sulusa ba zai yi ba sai dai sulusa hu dan hudin ya koma zuwa ga me alkitab ba za ka ce ba qara'atul kitaba nisfa ina fata mun da ba zai yi ba sai dai nisfahu dole ya kunshi bamiri wanda zai koma zuwa ga albu dalibin an gane ko wannan a cikin badal ba'd min al-kulli ne to sai na gaba eh كلها ايه غسلت الثياب كلها غسلت الثياب كلها غسلت الثياب كلها ba tauhidi wani ba ba tauhidi ne badal ne na asiya domin idan kaga dama zaka iya nisfa ina fata ka fahimta na'am
النوع الثالث بدل الاستعمال وضابطه أن يكون بين المبدل والمبدل منه بين من
بين البدل والمبدل منه ارتباط ارتباط بغير الكلية والجزئية ويجب فيه إضافة البدل إلى ضمير عائد إلى المبدل منه أيضا نحو أعجبتني الجارية حديثها ونفع للأستاذ حسن أخلاقه جميل النوع الثالث بدل الاحتمال wannan nau'i na uku shine ake kira badalul ihtimal badalul ihtimal wa dabituhu idan kana son ka san abin da zai kange maka shi dan ya bambanta shi da sauran an yakuna bainal badali wal mubdal min irtibatun bi ghayr kulliyati wal juz'iyya ya zanto tsakanin badal da mubdal minhu akwai dangantaka shine irtibat akwai alaka amma alakar bigirin kulliya ba alaka bace ba ta wannan dukan wannan ne wal juz'iyya ba alaka bace ba ta wannan juz'in wannan ne dan wancan alakar da ke tsakanin badal na farko da na biyu al'adaka bain al badal wal badal min fi an awwal alaka ce ta ne al kulliya hadha kullun min hadha an gane ko alaka da nau'i na biyu kuma alaka da ke tsakanin al badal minhu alaka ce ta ne al juz'iyya hadha juz'un li hadha juz'un min hadha to amma wannan akwai alaka sai dai alakar da gairar kulliya wal juz'iyya wa yajibu fihi idafatu al-badal ila damirin a'idin ila al-mubdal minhu akwai alaka amma alaka sai ba ta kulliya ba ta juz'iyya ba yace a irin wannan yanayi ya zama wajibi idafatu al-badal ila damirin a'idin ila al-mubdal minhu dole shi ma badal din ya kunshi lamiri wanda zai koma zuwa ga al-mubdal minhu daidai da wancan wanda ya gabata kenan نحو ذا مثال زي مكا أعجبتني الجارية حديثها أعجبتني الجارية حديثها wato budurwan ta burge ni idan kace ta burge ni kamar gaba ɗaya kenan komai da komai nata amma lokacin da kace hadisuha zantanta maganarta wato maganarta ce kawai ta burge ka kila kuma halayya ta fa ba ta burge ka ba waɗansu bangarorin ba ta burge ka ba to kaga anan gurin lafazin hadis هل هو جزء من الجارية ليس هو جزء منه وإنما الجارية اشتملت عليه هنا بدل الاحتمال هي تشتمل على الحديث تشتمل على الكلام وتشتمل على الهدية وتشتمل على البخل لأنه صفة من صفاتها أو خلق من أخلاقها هنا بدأ أن فهمت تو أما دي باوي علاقة تجزئية با عند أتي أعجبتني الجارية يدها كاد اليد إنن يا زومي juz'un minha ya zanto anan anan badalun ne badalun babi min al-kulli kenan amma lokacin da kace hadithuha kaga hadith din ba juz'un minha bane ba ba kamar hannu bane ba kamar kafa bane ba kamar gashin kai ba kamar kaza ba a'a wani abu ne da hiya istamalat alayhi ina fata an fahimta to shine ajabatul jariyatu hadithuha wa nafa'ani al-ustazu husnu akhlaqihi lokacin da kace nafa'ani al-ustazu kai shiru sai a dauka to me ya baka ya baka hoton littafi ne kuɗi ya baka me ya maka ka bar mutane cikin rudani amma dai mun fahimci cewa da ya fa'idantar da kai amma inda mutum da zai tambaye mu ayyu nau'in min al-fa'ida ayyu nau'in min al-fa'ida hasaltaha min al-ustaz hasaltaha min al-ustaz na mu lalanda amma lokacin da kace nafa'ani al-ustazu husnu akhlaqihi wato kyawun ɗabi'a sa ne ya amfane ka ba yi kuɗi ta baka ba ba lissafi ya baka ba kyawun ɗabi'arsa ya amfane ka don ka koyi haƙuri a wurinsa ko ka yi koyi juriya a wajensa ko ka koyi jarumta a wajensa ko ka koyi yadda ake kashin masail al'awisa a wurinsa ko na makamancin haka ka ga nan gurin husnu akhlaqi kyawun ɗabi'arsa ina fata an fahimta to kaga kyawun ɗabi'a din nan hal huwa juz'un min al-ustad laysa huwa juz'un minhu wa innama al-ustad istamala alayhi wa huwa idan badal al-istimali ina fata mun fahimci to nan ma sai ku dan kawo misalai kafin mu ya dai babu abin nan da mu iya ganewa a gaba da najariya ta hadisi a gaba da ustaz husnu akhlaqi na'am a gaba da masjid firashihi jamil jiddan domin al firash laysa juz'an min al masjid wa innama al masjid ishtamal ala madha ala al firash a ajaban al masjid firashihi wato kaga kowa ya lokacin da kace a ajaban al masjid sai mutane su dauka duka masallacin da ginin da rufin da a'amida din wato sune waɗannan tulakun da window da kyamare amma da kace firashi wannan ya nuna kawai sun fara da kawai ta katar da sauran ababen da abin nan ba ya zama badal istima ce na'am eh in sarafa al-masna'u ummaluhu wannan yayi in sarafa al-masna'u ummaluhu kace ai kamfanin gaba daya ya tashi sai kuma kace ma'aikatansa tunda shi kamfani baya tashi da kansa sai dai ma'aikatansa sun koma gida kenan aha na'am eh نفرني الحمار صوته نفرني الحمار صوته جميل جدا wannan ma yayi domin wato abinda abinda ya sa ka ji ba daɗi a tattare da zaki shine sautin sa ba dan sautin ba da kila na'am yayi kaga wannan saut din ai kewan istamala alaihi ba na'am eh sariruha kuma eh aha ba za ka ce ba sari'uha ba dai sur'atuha a jabatin sayyaratu sur'atuha wato motar saurinta ya kayatar da ma'ana gudun ta kila ya baka sha'awa amma jikinta haka kila ba za ta burge mutum ba a jabatin sayyaratu sur'atuha yayi wannan ma ya zama badal istimal na'am a ajabatni me al'asul din al'asadu dole sai kana wasu lafi suru yawa al'asadu shaja'atuhu a ajabani al'asadu shaja'atuhu wato zaki ya burge shi amma ta mai burge shi ta fuskar shaja'a jarumta wannan yayi na'am eh a fani sayyadu sahamahu to ai wannan babu badala kwata kwata kaga as-sayyadu ya zama fa'il saham ya zama fa'ulun bihi mansub ba wani badal a ciki na'am a'jabani muhammadun qira'atuhu jamil jiddan wato qira'ata ta burge ta wannan duk badal istimali a'jabani sadiqi haluhu jamil jiddan wannan yayi badal istimali na'am eh raka da ustazu jara'atu wannan yayi wato taurare wasu da jarumtarsa ta baka sha'awa na'am kore alkitabu sobe alkitabu juz'uhu al-awwal wato wannan yayi juz'uhu al-awwal a bai ba wannan babu da ya zama wannan wannan muka wuce wannan mun wuce badal juz'i min al-kulli kenan domin juz'ul awwal ai ya zama juz'un da min jami'il kitab badal ba'd ne min al-kull طيب غير أعجبني الشارع ونظافته جميل wato tsabtar titin ta kayatar da shi ila shi titin baya da kyau amma tsabtar ta ta kayatar kila baya da fadi kila ba raba shi gida biyu ba yadda zai zama to wasi mun gama da wannan ayi tunda dai kun fahimta alhamdulillah sai na gaba aha
النوع مم.
الرابع بدل الغلط مم.
وهذا النوع على ثلاثة أضرب الأضرب eh الأول بدل البداء mm وضابطه أن تقصد شيئا فتقوله ثم يظهر لك أن غيره أفضل منه mm فتعدل إليه وذلك كما لو قلت هذه الجارية بدرا بدر mm ثم قلت بعد ذلك شمس nau'i na hudu shine badalul ghalab shi al-ghalab din a cikin larabci abinda ake nufi da shi shine kure ko kuskure akan ce ghalita yaghlatu ghalita yaghlatu wato al-ghalab kuskure an gane ko um, wannan shi kadai nau'i uku ne wa hadha an-naw' ala thalathati adrub daidai da take ala thalathati anwa' ala thalathati asnaf shine ala thalathati adrub adrub an gane ko na farko badalul bada'i albada a cikin larabci shine insha wa ra'ayin jadid wato wani sabon ra'ayi ya zo maka yanzu wanda da ɗazu ba ka tare da shi shine albada wa dabituhu idan kana son ka san me badalul bada an taqsu da shay'an fa taqulahu ka nufaci wani abu ka faɗe shi thumma yazharu laka anna ghayrahu afdalu min sannan daga baya sai ya bayyana gare ka cewa wanda ba shi ba shi ya kamata ka faɗa fa ta'adila ilaihi sai ka karkata zuwa ga nabiyin ka kyale na farkon to wannan shine me albada ina fata an fahimta gashi nan zai buga maka misali wa zalika kama law qulta kamar ka ce hadhihi aljariyatu badrun ai wannan budurwar wata ce da rai ta hudu thumma qulta ba'da zalika shamsun daga baya sai ka kai ta ma fota da rai ta hudu kawai rana ce amma da da kace hadhihi aljariyatu badrun sai kace me shamsun to da an ji shamsun din in wanda ya san larabci ya ji ka ya san cewa wato fadanka badrun ka canja shi da fadarka me shams yani annaka wasaftaha bil badri thumma badalaka وتبين لك انها اعظم من البدر فقلت شمس ina fata an fahimta to wannan shine wato eh, badalul bada kenan. Eh, badalul bada kenan wanda yana daga cikin bangare na cikin badalul ghalas sai ko me
الثاني بدل المكياج